بسم الله الرحمن الرحيم نعم
ولا يجوز بيع وسلف
بسم الله الرحمن الرحيم malam ya ce wala ya juzu bai'un wa salafun bai halitta ciniki na kadara wanda yake hada da ramce a ciki an gane ko abin da yake nufi da bai'un wa salafun shine ciniki ne na na cuta ta zo ka kana buƙatar mutum ya baka ramcen jika goma sai ya ce to bana da jika goma amma yanzu ina da kwai shinkafa bahu ɗaya ka ɗauke ta jika sha uku kaga ita kuma shinkafar jika sha biyu ce kaga yanzu bai'un ne ya sai da maka wannan shinkafa tashi jika goma sha uku wanda kuma kai kuma ramce ne ka nema a wajen shi sai ya ce maka ya dai ka ɗauke ta jika sha uku kai ka je ka sai da ta a sha ɗaya yanayin in ka tashi maidowa za ka kawo jika goma sha uku ce bai halitta bayan haka na na ɗaya kenan na biyu kuma bai'un wa salafun a ciniki na kadara da kuma ramci mutum ne ya zo shi ya ce yana buƙatar ka ara mashi jika goma da kuɗin a gurinka ka ce to wane abu ɗaya lakan ya tsaida ni inda za ka sai wannan abun nawa jika biyu shi kuma abin bai wuce dala ɗari uku inda za ka sai abin nan na jika biyu sai mu je mu sai baka jika goma in kuma ba za ka siya ba shi kenan sai ka yi haƙuri shi ma wannan zai halitta ba Mm. na'am وكذلك ما قارن السلف من إجارة أو كراء wa kazalika ma qarana salafa hakanan dukkan abin da ya haɗu da as-salaf shine bashi dukkan abin da yake kunnan doki da bashi min ijaratin na kwadago irin kwadago bai halitta ciniki da kuma kwadago mutum ya zo shi ka ce zai yi maka kwadago idan aka ce kwadago shine za ka ɗauke shi tsawon wuni guda ya maka aiki ko kwana goma ko sati ɗaya irin yadda masu aikin laka suke yi wannan shine ake ce da shi kwadago au kira'in ko kuma haya haya kuma shine za ka ɗauki mutum haya zan ɗauke ka haya kullum a jika bibi kake ko kuma zan ɗauki motar ka haya kullum a kaza take ko kuma zan ɗauki share cikin ka haya kullum za a raka mun aiki da ita a kaza take wannan shine haya ita ku.
والسلف جائز في كل شيء إلا في الجواري malam ya ce wa salafu ja'izun ramce ya halitta fi kulli shay'in a cikin dukkan komai ya halitta ka nemi ramce a wajen ɗan uwanka illa fil jawari face dai a cikin bayi mata wanda shine ba za ka je ba ka ramuto baiwar waninka shi ma abin da ake nufi da aljawari a nan ba wai sukin ba ne ba za ka ramta ba ba za ka yi amfani da su ba ne a matsayin ramsu amma dan ka ce ya baka wacce za ta maka aiki a gidanka ko za ta maka shara saboda za ka yi buk- za ka yi baki wannan ya halitta an gane ka ce ni ma in ta ta zo ta radda radda ta bata da wani ayyukan komi tana gari kai ma sai ta je ta maka shara Mm, wannan ita ce taimakekeniya kenan وكذلك تراب الفضة haka nan kuma bai halitta ba da ramcen ƙasa wanda suke ta azurfa abin da yake nufi da ramce na azurfa shi kuma wannan dukkan gurin da ake tonawa arziki a ciki bai halitta ba da ramcen shi saboda kamar ba da ramce ne na gona mutum kayan gonar shi ya yi ya ce to wane yanzu kaga armi ya tun karo ne ni kuma kayan gona ta bai ba ba ni ramce wannan kayan gona ta ka wannan in je in yanke shi in na yanke shi nima kuma daga baya sai in biya ka a kayan gona ta na ma haka yanke shi kawai kaga yanzu anan saboda kayan gona zai iya yiwa a wannan shekarar in kuka yanki sanho talatin a gona baɗi in aka zo a samu sanho ishirin ko sanho arba'in saboda bayan da bata yi zai iya yiwa ku yanki sanho talatin a wannan shekarar a baɗi in aka zo ma alimka ya zama to sattin ko a faɗi da yawa ya koma sha biyar don haka yawwara bai halitta wato irin wannan ramjan haka nan kasa ta zinari shi kuma saboda ba a san ba abin da za a samu a ciki karanta shi ma shi ma abin da zai kama Mm.
ba a san abin da yake adadin a cikin wurin
ولا تجوز الوديعة من الدين على تعجيله ولا تأخير به على الزيادة فيه wala ta juzul wadi'atu min ad-dayn al-wadi'atu min ad-dayn sariyaswa bashi sariyaswa wani abu daga bashi bai halitta ala ta'jilihi akan gaggauta biyan shi kun yi magana da mutum ya ba- ka bashi ramtan jika arba'in nan da wata guda zai baka ka kirawo shi ka ce wani kuɗin nan ina bukaci da shi don Allah tun da yanzu dai sauran kwana goma a cikin jika arba'in kin wannan yi haƙuri ba na jika talatin da biyar na bar maka jika biyar kin bai halitta bayan haka nan an gane ko ko kuma ka siya mishi kaya sai nan da ƙarshen wata zai biya ka ashirin da biyar da wata ka kira shi ka ce wani kuɗin na a matsalar ke da shi kawai yanzu cire a kowane bahu cire jika jika kawai ka bani kuɗi na ila sa'i kala ya binciken gaba an gane da halitta bayan haka wala ta'khiru bihi ala ziyadati fi akanan kuma bai halitta jinkirta bashi ta hanyar yin kare kuma a cikin sa an gane ko yanzu shi kuma shi wanda ake bin bashi ne lokaci yayi bashi da abin da zai biya yanzu ya nemi alhurma a wajen wanda wanda ya bashi bashi ya ce da Allah ayi hakuri ba ne yanda muke da kai biyu ba tunanin cewa wannan lokacin zai bin samu wannan kudin kuma amma kaga harkar nan tunda corona ta shigo to ta tsaye da komi ya maka zance dai da karshe kake wani kudin wannan ne ma yanzu kun nan maka program yanzu aka wanzu kayan da za a kama ni kuma kayan a kama akalla ba a kasar ba yana kayan da kayan da ya kuri wani yanzu tunda kudin ka jika arba'in ne a gurina in na tashi kawowa nan da kwana goma Allah da laka maka arba'in da biyar to bai halitta bayan haka nan bashin da halla ajabu yau wala eh
ولا تعجيل أرض على الزيادة فيه إذا كان من بيع ولا بأس بتعجيله ذلك من قرض إذا كانت الزيادة في الصفة malam ya ce wala ta'jilu ardin hakanan bai halitta gaggauta kadara ah, ala ziyadati fihi akan yin ƙari a cikin ta idza kana min bayyin idan kadara ta zamanto ta ciniki ce ta sayar da sayarwa ce Ah, abinda malam yake tabbatarwa anan ta'jilu ardin gaggauta dokan kadara akan yin ƙari a ciki idan ta kasance ta sayar da sayarwa ce ka zo ka kana gina suto din da za a dinga zuba maka abinci yanzu sai wani abokinka ya kawo abinci wanda a lokacin da arha ne kamar misali ya kawo dawa a lokacin tana jika ashirin ya ga sai bahu ɗari ya ga ce amma wani haƙuri za a yi sai nan da bayan kwana arba'in saboda a yanzu bani da gurin da zan zuba ta ana na ana gini na ne na yi haƙuri nan da bayan kwana arba'in zan ɗauke ta daga stokin kan kai ta stokin gane to da aka yi haka sai zamanto bayan an yi wata guda shi ma sai ga wani abu ya siya kuma ba shi da gurin da zai zuba sai in ka ɗauke kayanka to yanzu bai halitta ya zo ce wane wannan dawar da ka siya ta wa jika ashirin ashirin na rage maka jika jika yanzu ka yi ƙoƙari ka je ka kwashe ta ka kwashe ta yau yanzu tun da sauran kwana goma ka yi ƙoƙari ka kwashe ta in ma haya ce in ka ɗauka da in Allah ya ra'a kwana goma da wannan kuɗin da za ka biya su kenan bai halitta bayan hakan in dai ta ciniki ta ta siya da siyarwa ce wala ba su bi ta'ajili zalika min qardin babu laifi da gaggautawar shi haka ah, idan ya zamanto taramce ci idza kanat ziyaratu fi sifa idan karin ya zamanto a cikin sifa ne abin da yake nufi anan shi kuma idan ya zamanto ah, eh, ka ba shi ramcen hatsi ne dubu goma Mm, sai ya tashi zai dawo maka da shi nan da kwana arba'in to kuma sai wajen kwana talatin Allah ya hore mishi ya samu abu to kai kuma a lokacin kace to ai dama ni da na baka mun ce sai nan da kwana arba'in ne saboda na san kayan da yake cikin shagona ba zan huda su ba sai bayan kwana arba'in to yanzu tunda an yi haka ka ajiye shi a gurin ka nan da kwana arba'in ke ce a to kai haƙuri wane yanzu hatsin da ka bani na gari kaza ne zan kawo maka wanda ya fi shi kwari bahu goma sifa kenan na'am alhamdulillah ba kai ba
ومن رد في القرض أكثر عددا في مجلس في مجلس القضاء Mm.
إيه، فقد اختلف في ذلك إذا لم يكن فيه شرط ولا وعي ولا عادة Mm.
فأجازته فأجازه أشهب وكره- وكرهه إب- وكرهه ابن قاسم ولم يجزه malam insha Allah Ah, malam yace wa man radda fil qardi aktsara adadan fi majlis al qada'i Ah, dukkan wanda ya maida mafi yawa daga adadin da aka bashi a cikin ranci ya maida adadin da ya fi adadin da aka bashi fi majlis al qada'i a gurin da ya amshi bashin Mm. hamsin ne ya zo ya amshi bashi a nan muna zaune a gurinka na jika biyu da ya tashi kawowa sai ya ka jika biyu da rabi an gane to fa ga da ikhtulifa fi zalika wa ga an yi sabani a cikin halaccin amsal wannan dala ɗarin idan ta kubuta daga waɗannan abubuwan guda uku na farko idan lam yakun fihi shar'un idan ba wai sharadi bane akai baka ce ba to ni jika biyun nan tawa ka sani yanzu zuwa ne zan yi sayayya da ita kuma idan baka bani ba a yanzu akwai matsala yau ce ladi yau ce kasuwar mu ku yi sharaɗin da cewa ba shi zai kawo maka kayan miya sannan kuma wala wa'ayun lokacin da zai amshi wannan jika biyun taka bai ce ba idan ka bani jika biyun nan ni dai na yi alkawali in Allah ya rasa sai ka ji daɗi eh na yi alkawali sai ka ji daɗi me yake ni sai ya maka wani alheri kenan wala adatun sannan kuma a, ba al'ada ba ce ta gari bai gudana ba a gari cewa duk wanda ya bada ramcin jika biyu ranar ladi to za a kawo mishi jika biyu da rabi ko kuma duk wanda ya bada ramcin jika biyu ranar ladi to shi dai ce wannan gidan shi na wannan satin wanda ya baiwa jika biyun nan shi zai mishi ba haka bane a gari kawai yayi maka ne saboda ihsani abin da kai mai na goma ta arziki da ka mishi ramce da ka bashi shi ma sai ya kyautata maka to malamai sun yi sabani a kai fa ajazahu ashhab malam ashab ya halitta hakan din ya ce saboda ihsani ne yi maka ya halitta ka amsa duba da cewa kai ma ihsani ne ka mishi da ka bashi ramcan mutum nawa ya tsallake wanda ya san sun shi ga kuɗi ya ki zuwa wajen su ya amsa saboda ya san sun bashi ba ya zo gurin ka ka taimaka ka bashi to don haka alherin nan da ya yi maka za ka iya amsa ba laifi tunda ba wai sharaɗi ba kawai ba ta kai ba dole sai ya kawo maka cefa ne ya kawo maka cefa ne kuma mai da hannun kyauta baya wannan shi ma Allah bai dace ba an gane ku wa kariya ibn al-qasim amma malam abdurrahman dan qasim ya karhanta shi ma'ana mana'u ya ya hana cewa cin wannan abin da zai kawo idan ya kawo maka to bai dace ba ka amsa saboda yanzu idan ka amsa shi zai sa satin sama idan ya zo ka bashi da gauga kuma shi ma zai yi nuni akan cewa me kana cin moriyar shi shi kuma a bashi a bashi kullum abin da ake bukata shine ne wanda ya amshi bashi shine zai ci moriyar ka dai ba kai ba wanda ka bada kai za ka ci moriyar ka ne a gobe kiyama sun gane ko kuma idan ya zama to kana haka ya zama to a cikin harkar ka babu tausayi saboda zai iya yiwa idan ya je wannan sati ya ci riba sati na sama da ke tuwar ma za ta fito kuma lokacin da aka faɗi idan ya zo shi ba zai ce ba an wala ka ce to kai ka haƙura tunda ba ca kai ba za mu raka kashin muraba cikin ribar da aka samu da haka kuma wannan shine zance mafi inganci bai dace ba a musar kare akan abin da aka yi maka na bashi da kabada tsakani abin da ya shafi kuɗi ne aka kara maka ko kuma wani abu ne aka siyo aka kawo maka saboda lokacin da ya zama to in wani abu ne ya siyo ya kawo maka kaga zai iya yana da kwai yan uwa wanda sun fi ga karamin kari ya siya ya kai musu mana amma saboda kai ka mishi wani alherin shi yasa ya sai aka maka to bai halatta bayan haka nan din shine ce wala mi jisu Abdurrahman dan kasan bai halatta shi ba wannan abu da yace wala ya jisu sarfin zuwa fatan